الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يوم مسلمي من أقولياك الله سبحانه وتعالى da ya ba mu ikon wato wannan zama domin ci gaba da karatun littafin muna risala ta ibn abi zaid al-qayrawani rahmatullahi ta'ala alai wanda wannan darasi da zamu shine darasi na hudu kuma za mu tashi inda mai risala gida amma ba'du ya ce bayan haka anan Allahu Allah ya taimaka mana wa iyaka da kai ala ri'ayati wada'ihi a bisa kiyaye ajiyoyinsa wa hifzi ma auda'ana da kuma tsare abin da ya ajiye mana min shara'ihi na daga shari'o'insa fa innaka sa'altani domin kai ka tambaye ni an aktuba laka jumlatan na rubuta maka wata jumla muktasaratan wacce take takaitacciya min wajibi umuri diyana na daga wajibobin al'amurra na addini mimma tanzibu bihil alsinatu daga abinda harasa suke furci da shi wata taqiduhul qulub kuma abinda zukata suke kudurcewa wata amaluhu aljawarih kuma abinda gabai suke aiwatarwa wama yattasilu bil wajibi min zalika min as-sunan da kuma abin da yake haduwa da wajibi na daga wancananka wato daga sunnoni min muakkadiha daga cikin sunnoni wanda suke ababan karfafawa wa nawafiliha da wanda suke nafiloli wa raga'ibiha da ababan kwadaitarwa wa shay'in min al-adabi minha da kuma wani abu na daga ladubba daga ciki wajumalin min usul fiqh da kuma wayansu jumloli daga usul fiqh wa fununihi da rassansa ala mazhabil imam malik duka wannan a bisa mazhabar imam malik ibn anas rahimahullahu ta'ala wa tariqatihi da kuma tafarkinsa ma ma sahala sabila ma ashkala min zalik tare da bayanin abin da ya sauƙaƙe wannan abu da zamu yi bayani a sauƙaƙe abin da ya rikita min zalikan daga wancananka min tafsirin rasikhin daga fassaran wanda suke tabbatattu ma'ana a cikin ilimi wa bayanin mutafakihin da kuma bayanin masana addini lima ragibta duk zan yi wannan saboda abin da kai kwaɗayi fihi a ciki min ta'alimi zalika lil wildan na koyar da wannan ga kananan yara kama tu'allimuhum huruf alquran kamar yanda kake sanar da su harufan alqurani li yasbika ila qulubihim dan ya riga ya zuwa ga zukatansu min fahmi dinillah fahimtar addinin Allah wa shara'ihi da shari'o'insa ma turja lahum barakatuhu abinda ake musu kauna albarkarsa wa tuhumadu lahum aqibatuhu kuma ake gode musu karshen ta haka isa ko to yace amma ba'd yace bayan wannan wannan kalma ta amma ba'd malamai sun kai sun kawo a wajen fayyace wane ne wanda ya fara ambatan amma ba'du wasu suka ce annabi dawud ne alaihi salam Allah ce wa atainahu al-hikmata wa fasl al-khitab mun bashi hikima da kuma rarrabewa a cikin zance ma'ana nan da aka ce amma ba'du kenan ba'da ma taqaddama min alhamdi wa wasalat wa ma ashbaha zalik domin lokacin da za a fara wani bayani za a yi godiya ga Allah ai salati ga manzo alaihi salatu wassalam to bayan wannan abubuwa da so gabata to kuma ainihin sai abin da za a ci gaba da ambato wasu suka ce Qis bin Sa'ida al-Iyadi shine wanda ya fara wannan shi Qis ibn Sa'ida al-Iyadi yana daga cikin mutanen da suka yi addinin kiristanci mutum ne wanda yake mai gaskiya mutum ne wanda yake mai addini mai riko da addini kusan lokacin da ya rasu kafin hijira zuwa makka da shekara ashirin a madina afuwan kafin hijira zuwa madina shekara ashirin da uku kenan za mu ce kafin an nafta da shekara nawa da shekara goma kafin an nafta da shekara goma manzo alaihi salam yakan wuce ya ganshi a kaso ukaz yana wa'azi da gargadi da jan kunnuwa ya daga cikin mutanen da suka mutu a jahiliya kuma wato hadisai suka nuna cewa yan aljanna ne domin shi yaro suka fi a soma wahayi ga manzo alaihi salatu wassalam to amma dai hadisai sun nuna cewa dan aljanna ne to wasu malamai suka ce shine mutumin da ya soma faɗan amma ba'ad to wasu kuma suka yi jam'i tsakanin maganganun guda biyu suka ce annabi Dawud daga cikin annabawa da suka gaba da shi ya fara faɗa to a cikin al'ummar Larabawa kuma shi Qis ibn Sa'id al-Iyadi shine fara faɗan amma ba'ad to shine ibn Abi Zaid yake cewa amma ba'ad amma bayan wannan sai ce a'anana Allahu wa iyyaka Allah ya taimake mu da kai wannan wa iyaka da wa yake abu wane ne abu maharas ko kuma maharas shi wanda ya nemi ya rubuta masa wannan littafi kun ga anan yayi amfani da fadin Allah subhanahu wataala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga sai ya soma cewa a'anana Allahu Allah ka agaza mana Allah ka taimaka mana dan ya nuna cewa duk iliminka duk kokarinka ba za ka iya kiyaye dukkan abin da Allah ke so ba in Allah bai taimaka maka ba sai sai anan Allah wa iyyak Allah ya taimaka mana da kuma kai anan da yace anan Allah da yayi shiru ma to shi abokin magana ya shigo to amma wala Allah kada shi abokin magana ya zaci wannan nunul azama ce ko kuma allazi yu'azzimu nafsahu kenan shi bai shigo cikin wannan addu'a ba kun gane abin da ke so in ce kaga mutum zai iya cewa mu muka yi kaza mu muka yi kaza kai ba mun ce ma kai kaza ba kuma kai kade kake magana to akwai nunun ta mutumin da yake girmama kansa wanda saboda matsayi na sarauta matsayi na marinta matsayi na kudi to inda zai ce a'anallahu ala riayati to zai kaddara cewa kaman ya keɓanci kansa da addu'a shi kadai to da ya ce wa iyak to ya nuna cewa kaman ya ammama kuma ya kassasa ma'ana ya hada kuma sannan ya ware ya ce Allah ya taimaka mana ala ri'ayati wada'ihi a bisa kiyaye ajiye-ajiyensa ajiyoyinsa malamai suka ce a nan abin da yake nufi shi ne abin da mu aka ba mu ajiya me aka ba mu ajiya malamai suka ce shi ne gabbai guda bakwai masu hatsari wanda duk mutumin da zai shiga wuta wani iyazu billah to ɗaya daga cikin bakwan nan suka zamar da shi bakwai din nan sune wanda suke na zahiri akwai na takwas wanda kuma shine akhtar shine aboye wanne ne gabbai guda bakwai malamai suka ce gani kaga daya kenan in ka ce gani ka nufin idanuwa guda biyu sannan ji kaga kunnuwa guda biyu sannan kuma harshe kaga abu na uku kenan sannan hannaye guda biyu abu na hudu kenan abu na biyar kafafuwa sannan kuma al'auran mutum abu na shida abu na bakwai shine cikinsa to duk abin da zaga ya zamar da kafa dan adam wannan abubuwan ne guda bakwai na takwas ɗinsu shine zuciya zuciya ita ba a fili take ba shi ya sanya wato galibi za ga an ambaci waɗannan abubuwa guda bakwai duk abin da za a samu cewa an rubuta ma wani zunubi to ka samu cewa ko dai da ido ya gano ko da kunne ya jiwo ko da harshe ya furta ko da ƙafa ya taka ya je ko da hannu ya taba ko kuma al'aurarsa ce ta ja masa ko kuma cikinsa ya zubawa waɗannan kada ka daɗa kada ka raga babu wanda suke hatsari a wajen ɗan adam irin waɗannan kuma da aka ware abin da ya fi komai hatsari daga cikinsu su ne biyu harshe da al'aura shi sa manzo alaihi salam ya ce duk mutumin da ya lamunce mun ma baina lihiyaihi wa ma baina fakhidhaihi dhamintu lahu aljanna duk wanda ya lamunce man abubuwa guda biyu shine abin da ke tsakanin mukamukinsa shine harshe domin mukamuki su ne wannan kasusuwan da wannan na gefe da wannan na gefe ba ga harshe a tsakanin su yake da kuma abin da ke tsakanin cinyoyinsa shine al'aurarsa manzo alaihi salam ce to duk wanda ya lamunce ya kiyaye mun wannan to ni kuma na lamunce masa zai shiga aljanna kana ganin abun kaman da wasa kuma wallahi baya da sauki shi yasa lokacin da Mu'adh bin Jabal ya tambayi manzo alaihi salam yake ta ka faɗa mun abinda aikin da in na aikata zai shigar da ni aljanna ya nesanta ni daga wuta kaga sai yake cewa ka tambayi abu mai girma amma wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah ta'ala alai abu ne mai sauki ga wanda Allah saukawa wallahi wani in ma ya san zai bi wata hanya ya ga wani sabo wallahi ba zai bi ba wani kuma to in ma ba zai ga irin wannan ba shi wannan wunin tar da shi abinda zaka gani ka toshe kunninka ka ce astaghfirullah astaghfirullah wato ka ji da kunne ko ka gani da ido ka ce astaghfirullah ka toshe ka rufe idonka to shi kuma wanda shi zai kare kumallo shi zai tafi tafiyayya dan ya gani zai sa data dan ya kalli wannan ya sa data dan ya ji wannan to ashe kai da Allah ya taimake kake kyama wannan sai ka gode ma Allah wallahi duk wanda Allah ya taimake shi yake kyamar sabon Allah Allah ya masa ni'ima ba ta wasa ba saboda shi sabo 99 sa a cikin 100 ko kace 99.9 abinda rai yake so ne duk mafi yawa abinda Allah baya so to kuma rai ya fi san irin wannan abubuwa shi yasa hadisi yace an kewaye wuta da abinda ake sha'awa kuma an kewaye aljanna da abinda rai baya so to shi yasa anan kun ga sai yin nemi cewa Allah ka ba mu ikon kiyaye wannan ajiyoyi da ka ba mu kaga a matsayin sa na babban malami yana nuna ba wai tsagwaran ilimin sa ne zai sa kawai ya yi kiyaye wannan ajiyoyi ba kenan yanzu dan uwa ka san ashe hannu ajiya ce aka baka kafa ajiya ce ido ajiya kunne ajiya harshe duk wani abubuwan ajiya ce Allah subhanahu wataala ya ba mutum Allah ya ba mu iko kiyayewa sai ce wa hifzi ma auda'ana min shara'ihi da kuma kiyaye abin da ya ajiye mana ya ba mu ajiyarsa na daga shari'o'insa wato kenan kamar yana so ya nuna mana kiyayuwar waɗannan gaban inda sun kiyayu to shari'a za ta kiyayu duk lokacin da aka ce wannan gabbai da muka zana Allah ya ba mutum ikon kiyaye su to shi ma ko zai kiyaye shari'ar Allah in ba su samu tsaruwa ba to ba zai iya tsare shi dai Allah subhanahu wata'ala ba malamai suka ce a nan an ce duk abin da ya zamo shari'a tsarki alwala sallah azumi zakka tauhidi duk wani abin da Allah ya ce a yi to sunansa ainihin ajiyar Allah sai ya ce fa'in naka tabbas kai sa'alta ni ka roƙe ni ka tambaye ni an aktuba laka jumlatan na rubuta maka wata jumla kamar yadda muka faɗa a farko ibn abi zaid ba wai ji yayi ya cika karatunsa ya tumbatsa yace to bari mu fara talifi ba roƙarsa akai aka nemi ya taimaka yi wannan rubutun to shi yasa ce to kai ka tambaye ne na rubuta maka wata jumla muktasaratan takaitacciya abinda ake kira muktasar shine dunkulallun kalmomi wanda kuma sun kunshi ma'anoni masu yawa in zaka ce sai ka fayyace su to shine abinda ake ake nufi muktasar na ambata maka wa'insu jumloli wanda suke turarru min wajibi umuri diyanati na daga wajibabbun al'amurra na addini mimma tantiqu bihil alsinatu daga cikin abin da harshe yake furtawa anan malamai suka ce ana nufin kalmar shahada da duk wani abin da ya wajaba sai ka faɗe shi kaman ainihin fatiha a sallah da dukkan dai wani abin da aka wajabta mutum sai ya furta to wannan shine daga cikin wajibabbun al'amura na addini sannan yace wa ta'taqiduhul qulubu kuma abinda zukata za su kudirce wannan shi ya nuna ashe addinin musulunci rassa gare shi akwai abinda aiki ne na me na harshe yarhamukallah sannan akwai abinda yake aiki ne na gabbai akwai abin da ke wato aiki ne na zuciya nan abin da zuciya za ta kudirce malamai suka ce kaman shika-shikan imani al'imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyomil akhiri wa alƙadar khairihi wa sharrihi duk wannan gabaki ɗaya abin da ake bukata mutum ya kudirce ne a cikin zuciyarsa kenan littafin risala duk zai bi ta kan wa'annan din sannan ya ce wa ta'amalu hul jawarihu kuma abin da gabbai za su aikata anan kama tun daga tsarki sallah azumi da aikin haji kaga wannan duk gabbai ne za su aikata wannan sai ce wa ma yattasilu bil wajibi min dalika min as-sunani akwai min anan wanda nasu babu min sai su saka shi min as-sunani ba min dalika as-sunani ba min as-sunani yace wa ma yattasilu bil wajibi da abinda zai hadu da wajibi min zalika daga wancanan ka ma'ana al'amuran addinin nan da muka ambata mena sunani na daga sunnoni sunnonin nan ma kuma kala-kala sai ce min mu'akkadiha daga cikin sunnoni masu ƙarfi wani ne sunnoni masu ƙarfi malamai suka ce kamar irin wuturi kamar sallar idi kaman salatul khusuf kaman istisqa wanda sa daga cikin salloli muakkadai wanda koda ana bin ka sallan salloli na bashi to ba za a sare maka da wannan ba kun ga a cikin ahadari yana cewa wala yatanaffalu man alaihi alqaba mutumin da ramuwa take kansa to ba zai shagaltu da nafilfilu ba to amma kuma ba zai bar wuturi ba dole zai yi wuturi kuma zai je idi kuma zai je sallan roƙon ruwa ko kuma sallan kusufi in rana ta kusufi ko wata wannan sune muakkadiha domin ibn al-qayyim wato a cikin zadul ma'adi ya kawo maganganu masu ƙarfi da suke nuna to anifin ƙarfin mutari wanda hamma wasu na ganin mutari kaman ƙarfin sa ya isa ma kai wajibi duk da cewa gaskiya ba wajibi bane ba amin sai yace wa nawafilha da kuma nafilfilun su menene nafilfilu irin sunnur rawatib kafin azhar bayanta kafin la'asar a wani kaulin da kuma bayan magariba bayan isha'i kafin sallar asuba ko da yake dai banda kafin asuba ita wannan zama kanta take to wannan shine nawafil ma'ana sauran nafilfilu sannan sai ce wa raga'ibiha da kuma ababan kwadaitarwa daga ciki ar-raga'ib sune kaman sallar duha kaman kuma abin da ya shafi raka'atul fajr to me bambanci tsakanin kawai kace an-nawafil da kuma ar-raga'ib wasu malamai sai suka ce su ar-raga'ib sun fi sauran annawafil karfi ta yadda su suna bukatan wata niyya ta musamman kamar yaya yanzu misali alfijir ya fito to shikenan sai ka yi nafila ka yi nafila raka'a biyu kana kammalawa sai ka ji an so mai ikama wannan nafila da kai baka yi ta da niyyar raka'a alfajir ba amma nafila sai raka'a biyu sai ka ji an tada ikama wuf sai ka zo sai ka bi liman akai sallar asuba to yanzu in an sallame sai ka dace ka rama raka'a alfajir ko kuma waccan nafila din da kai guda biyu ta isa malamai da yawa suka ce a'a bata isa ba domin ita da ka atalfanta daga cikin arraga'ib wanda wato ainihin an nuna cewa za ka zo da zimma cewa ita za ka yi kuma an ambatan mata wata lada da ba ambatan ma wata nafila ba matsala na cewa raka'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'a biyu da zaka kafin asuba ta fi duniya da abin da ke cikin ta gabaki daya ila wani sai an yi hada kudi yanzu wani a bashi zaɓi a ce yanzu da ka samu raka a talfadar da kuma ka rasa ta a baka dubu ɗari kun ba za ka rama ta ba wallahi ina ji a cikin mutum ɗari za su ce gara a ba su dubu ɗari in baka ce ɗari bisa ɗari ba to za ka ce casa'in da ɗoriya a cikin ɗari su ce gara a ba su ɗaya wato ina jin koren lahadi na faɗi wannan a munasaban walima nake ta yanzu aya ce za ka yi ta karanta kana wulla ma wasu kai ma tana kanka Allah ya ce bal tusiruna alhayatad dunya amma wal akhiratu khairun wa abqa kuna fifita rayuwar duniya amma lahira ita ce tafi tafi wanzuwa wani zai ce niyya za a yi mana fifita ma rayuwar duniya to hadisi yace dayan ku je masallaci ya haddato ayat qur'ani daya tafi masa ragumi daya je ya haddato aya qur'ani biyu ta fiye masa raƙuma biyu komai girman su ya haddato uku ta tsaye masa laƙumi uku aka ce an ambaci laƙumi saboda shi ne mafi ɗaukakar abin hawa a wancan lokaci to yanzu da za a zo a cewa da tsakani da allah da ka je ka haddato aya ɗaya da a baka sabon lefan ƙata kawo wanda ka zaɓa inda zai yi kara sai ya gume shiru shi ne yadda aka yi amma kuma shi ya san abin da ya fi so Allah ya samu dace to ka duba ka duba yanzu ka atalfa da ake tafi duniya da abin da ke cikin ta wala wani kawai zai ki ta kawai ya manta kun bai din kaya ta huda yanzu wallahi akwai wanda ya rasa raka alfajir bai yi ta ba ila a satin nan wajen sau biyu kuma bai taba ji ya ragu ba Allah ya kiyaye da yayi asarar dubu ashirin ko bace yake farka sai istirja'i sai inna lillahi wa inna Allahumma ajirni fi musibati Allahumma ajirni fi musibati wa kalif li khairan minha saboda bai saboda muhimmanci ta wajen sa amma raka alfajir ta tafi kuma yi a gaba shikenan Allah ya tsare mu ai sai a hankali amin to sai yace wa shay'in min al'adab minha da kuma wani abu na daga ladubba ma'ana daga cikin al'amuran can dai na addini ladabi malamai suka ce wannan ana nufin kamar ladabin shiga gida fita gida shiga ban daki kwantawa bacci cin abinci shan abin sha saka tufafi duk irin wannan abu akwai ladabin da musulunci ya tanada sai ya ce wa jumalin min usulil fikihi wa fununihi ya ce zan kuma ambata maka wa'insu jumloli na usul fikihi da kuma rassansa ma'ana abinda ake nufi usul fiqh shine ummahat abada wato qa'ida kulliya misali a ce kullu muskirin khamrun kaga wannan wato qa'ida ce kulliya duk abinda zai kadar da hankali ya bugar da hankali kawai giya ce kaga wannan ba sai an ce maka da kaza da kaza ba kawai an baka makulli duk abinda idan mutum ya shaka ko ya sha zai kada da hankalinsa to kawai wannan giya ne kuma kaga haramun ne sannan aka ce duk abinda kadan din sa ya sa maye da yawan sai sa maye to kadan din sa ma haramun ne kaga wannan ma ita ma kaida ce kulliya to kenan wannan daga cikin usul fiqh wato ginshikai ummahat na fahimtar addini sannan wa fununihi da kuma rassansa a ambatan maka abubuwa ɗaiɗaiku wanda su kuma suka samu asali daga can sai ce ala mazhabil imam malik ibn anas rahimahullahu ta'ala duk zan yi maka wannan ne a bisa mazhabar imamu malik ibn anas rahimahullahu ta'ala ma'ana imam malik zaka samu akwai ginshikai da mazhabarsa ta ginu akai misali kace alkitabu was sunna wal ijma wal qiyas wannan kusan abu ne wanda suke ittifaqan mazhab maliku ta ginu akan wannan ko dai ka samu to sannan akwai kuma saddu dari'a akwai saddu zari'a ƙa'ida ce ta imam malik duk wani abu da za a ce zai bayu zuwa ga wani abin da zai zan ba daidai ba to imam malik ƙa'ida sa kawai ka a yi wannan abun saddu zari'a yanzu misali kun ga ai hadisi yana cewa mutumin da ya manta yana azumi sai ya ci abinci ko ya sha abin sha ya kammala azumin sa Allah ne ya ciyar da shi shayar da shi amma maliku sai ce sai ka rama azumi in ka manta ka ci abinci ko ka sha abin sha irin mazan wuce sai ka rama me yasa ya faɗi wannan domin sandun dari'a ya ce idan ka bar wannan a buɗe hadisin cewa ya Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi to wani jahili zai zo wata in ya je yunwa ya je yunwa sai ce to kaga Allah tunda yana tausayin bayi sai ya zo sai ya kyankyami ruwa sai Allah ne ya shayar da shi kaga shi kenan to daga nan kuma an bude kofa kawai in mutum da ya ji yunwa sai ce to ai tunda dai wancan da aka ce ya manta ya ci ya sha Allah ne sai da shi sha da shi kila ma ba a jigace yake ba kai na ga wanda ya jigata misali to irin wannan zaka samu akwai saddu dari'a imam maliki yake akwai abin da zaka samu halal ne amma kuma Allah subhanahu wataala ya hana ayi saboda kada ya bayo ga wani abu Allah ya ce wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm kada ka zagi gunki a gaban mai bautarsa saboda in ka zage shi zai iya zagin Allah sai ce to Allah naka kaza kaza kaga ba wai dan zagin gunki ya haramta ba sai dan abin da zai jawo in kai to saboda haka akwai abubuwan da ya halatta a yi to amma sai a ga za su bayi zuwa ga abin da ba daidai ba to sai a toshe kofa akwai irin abin da ke cewa misalul mursala akwai al-sisan misalul mursala shine yanzu misali kaman kace irin danjoji danja ta bakin mai bada hannu saboda cin misalul mursala waɗansu maslahohi ne na al'umma ba aya ko hadisi ta ce a sa danja ba to amma kuma wannan danjar ai kaga tana da amfani a wajen rage cinkoso da rage hatsururruka da kuma jagulewar abubuwan hawa to akan haka tunda wani abu ne wanda yake masala ta al'umma da za a sa doka ta to duk mutumin da ya tsallaka danja bata bashi ba an yi masa tarar dubu uku ko dubu biyar to in mutum ya tsallaka danjar aka kama shi biya dubu uku ko biyar ba zai ce Allah isa alahira a biya ne ko kabo ba za a biya ka ba kudin naka sun ciwu saboda wannan ka'idar za ta taimaka ma zamantakewa ka san wani zai ce to ai to hadisi ya ce to kai ma hadisi ya ce ka tsallaka ka gani to duk abin da za a yi domin masala al'umma a samu gyara zamantakewa to wannan shi ma ana rikansa matsayin ka'idodi to shi yasa anan sai ke cewa ala mazhab Imam Malik a bisa matafiyar Imam Malik dan Anas amma sai ce wa tariqatihi da kuma tafarkin sa anan sai malamai suka ce akwai mace tsakanin mazhabuhu da tariqatuhu mazhabin sa shine maganganun sa da fatawoyin sa shi kuma tariqatuhu shine maganganun almajiran sa wanda suka yi istinbadi daga maganganun maliku dan yanzu idan ka ce malikiya ba kana nufin komai ka gani a cikin izziya risala ahlari ka ce maliku ya faɗi wannan ba a'a akwai abinda malamai almajiran sa ko al almajiran almajiransa ko na baya-baya za su ga cewa to ai mazhabin maliku shine kaza ya tafi akan ka'ida kaza to ai ya kamata a ce hukunci kaza shi ma a bashi ko kuma abu kaza a bashi hukunci kaza kaga wannan sai ya zama shi ma dai ya daga cikin mazhabuhu ma'ana kenan zantuttukan da suka yi daidai da ainihin shi a mazhabin na maliku ina fata an gane wato sai ya zama shine dariqatuhu amin amin to sai yace ma'a ma sahala kuma duk wannan bayani da zan yi maka tare da abin da ya sauƙaƙa sabila ma ashkala min zalika hanyar abin da ya rikita daga wancananka min tafsirin rasikhin na tafsirin tabbatattun malamai ma'ana yana so ya ce maka ba wai zai kawo maka gaba mai mushkila mai rikici kasa ganewa ba in ya kawo zai kawo maka maganganun malamai da suka fassara kaza suka fayyace kaza ina fata an gane domin zaka ga yanzu akwai littattafan da zaka ga cewa taƙidin su yayi yawa wato wasu malaman kaman da gangan wani kalubale ne masu kai eh sai kaga wato sun dunkule wasu maganganu sun dan rikirkita su wanda zai yi wahalar gaske duk dabarar ka iya gane yanzu ka dauki littafin mutasar mutasar yana da wahala sosai ba kowane malami zai iya fayyace maka abubuwansa ba akwai ɗaya daga cikin malamanmu Allah ya ji kansa lokacin muna SAS yake ta akwai wani balarabe shi sai yake ta rairin littafin motarsa yana ganin kawai a littafi ne wanda ba bukatan ba sai an abin nan ta kawai duk dai ga hadisai ga waye kaza kaza sauransu shi yana ganin motarsa ma wani abu ne ba sai ya bata lokaci ba za a iya koyar sa kaza kaza to ka san malamai suna da me za ka iya kira wato tugu to wata rana malamin yana cikin koyar da ɗalibai tun da lokacin sas manyan mutane ne har motarsa ake koyarwa to yana cikin koyarwa ya zo gaba mai takidi sai ga wancan balarabe zai wuce sai ya kira shi sai ce da Allah yana da uzuri ya dan ciwa dalibai gaba kawai sai ba shi tafiyarsa ya karanta ya kai ya kawo ya kai ya kawo ya kai ya kawo sai ce hal hazihi arabiya wanda da taimako da harshen larabci aka rubuta shi su ne suka yi shiru ya kai ya kawo ya kai ya kawo ya ce halar ma'allif ata abada so ata aban nas ya ce shi kasu ya wahalar da kashi ya wahalar da mutane to abinda kaga a nan saboda takidin da yake ciki don motasar sai ya ambace mubta da ya tamba gangano ya tamba gangano sai ka manta sai kawo kabar na mubta da sai ka kasa gane wannan magana da bai take alaka sai mutum ya fahimci cewa tana da alaka da abin da ke can baya to shi mai risala yana nufin cewa zai yi komai yadda yake annabi fillafilla wannan kun ga ya fahimta sake da shi yake ganin komai fillafilla amma wani zai yi zo ai zai ga cewa akwai matsala wa'insu abubuwan eh amin amin yake ta min tafsirin rasikhin wa bayanin mutafakihin daga tafsirin tabbatattun malamai a cikin ta fannin ilimi da kuma wanda suke masana addini to duk wannan abin yace zan yi shi ne limar ghibta fihi saboda abin da kai kwadayi a cikin sa kai malam maharaz min ta'alimi zalika lil wildan na koyar da wannan ga kananan yara kun ga mu haka ne ko kananan yara yan makaranta fa yan abin nan ƙolawa kaga sai an yi ƙolo sannan za a zo a yi kotso sannan a zo a yi tittimbiri sannan a je gaddi to wannan na ƙolawa ne ba ma kotsawa ba to amma yanzu ga munan da furfura da komai ana ta gwagwa ba sai a hankali sai ce kama tu'allimuhum hurufal qur'an kamar yadda kake koyar da su haruffan alkur'ani malamai suka ce abu maharaz afuwar maharaz wanda yake shi wannan malami kusan a tunis shi ne ya zo da uslubi na karantar da yara bayan sallar asuba shi a makarantarsa ɗalibai da an gama sallar asuba to kawai da an yi subhanallahi walhamdulillah akai Allahu akbar ba a dogan azkar kawai sai dai a je a dauki aluna ita karatu dan shi yana ganin ta shine man ilimi shine gaba akan duk wani abu wanda ya kamata kai sai da ilimi ma zaka yi su kuma shine kamar mutum na farko da ya soma hada Qur'ani da ilimi a lokaci daya kun san mu a tamu a kasan nan an samu matsaloli kafin islamiyoyi sai ka samu malaman ilimi daban na Qur'ani daban ashe yasa zaka dana cewa malaman mu na ilimi da na Qur'ani ma'ana kenan wai shi na Qur'ani shi ba mai ilimi bane wannan shine matsalar ta faru sai ka samu ga mahaddacin Qur'ani wallahi bai yi alwala ba wannan abuwa da mun gansu shi kuma ka samu cewa ga wanda yake mai tsagwaran ilimi shi kuma ba Qur'ani zero in ya kama kuliya to sai ya gaji sannan sai lakum dinu kuma liya dini to zai shala abu da mata abu da wala atu ya ta yi sai ya gaji sannan sai lakum dinu kuma liya dini to da haka aka samu wannan matsalar kawai shi mai qur'ani ba ruwansa da ilimi mai ilimi ba ruwansa da qur'ani to shi abu mahalar sai ya so kafa wannan harsashin cewa lalle a hada qur'ani da ilimi gaba ke daya ka iya karatu kuma ka san kuncin kuncin addini wannan muhimmin abu ne amin sai ke cewa liyas bika ila qulubihim dan ya riga ya zuwa ga zukatansu min fahimi dinillahi na daga fahimtar addinin Allah wa shara'i da kuma shirwa'insa ma turja lahum barakatuhu wannan shine fa'il domin abinda ake kaunar albarka sai ya rigaye zuwa ga cikin zukatansu wannan yana nuna maka ana so yaro tun yana karami kafin shirme da shashanci da badala su cika zuciyarsa to a cika zuciyarsa da alheri wallahi mafi yawa mutumin mutane za ga cewa suna kyamar ilimi suna nesa da shi to sun samu tangar da yarinta duk wanda bai samu tangarɗar yarinta ba tun yana ɗan shekara goma sha ya zama an ɗora shi akan sanin mahimmancin addini to wallahi zai da asara mai yawa idan bai je inda ake karatun addini ba kuma idan ya je karatun addini yana jin ya soke wani wajibi da yake kansa domin ya san rayuwa ba za ta yi ba sai da ilimi to amma saboda me saboda tun farko an dora wannan alkhairin a cikin zuciyarsa za mu zo a nan gaba yana cewa akwai nan gaba inda yake cewa wa aulal wa ardal qulubi lil khairi ma lam yasbiq sharru ilaiha zuciyar da aka fi sa wa zuciya alkhairi ita ce wanda sharri bai riga ba domin shi sharri yadda ka san ka zo ka cika tulu da kwata kwatan nan irin mai kauri to kaga yanzu in kace zaka zuba ruwa sai dai kai ta zuba ruwan yana zubewa kai ta zuba ruwan yana zubewa saboda wani mummuna abu ya riga ya cika ko kuma kace an cika kwalba da ruwa an daure kaga shikenan ina wani sabon ruwan zai shiga ba zai shiga ba to shi yasa ake so zuciyar yaro tana karami a dinga tusa alkhairi a cikin ta Allah ya sa mu dace amin yace wa tuhmadu lahum aqibatuhu kuma abinda za a gode masu ƙarshen wannan abun ma'ana ƙarshe su zama mutanen kirki masu mutunci Allah ya samu dace to za mu dakata a nan Allah ya mana gaba da katar wa alaikum assalam
a waɗannan wurare ne ya halatta a ɗaga hannu a cikin sallah wanda inda bai halatta
mun faɗa ai ana wannan tambaya wajen daga hannu a sallah na farko dai kun ga kabbara harama sannan kuma a daga in za a tafi ruku'u dagawa in an dago daga ruku'u sannan kuma idan an taso daga zaman tahiya ta farko kaga shi ma za a daga hannu to wannan sune wurare guda hudu
ya tambaya ta ga wannan wannan mutum ke tambaya mutum ne a ya kusanci iyalinka sai kuma al'ada ta zuwa wannan lokacin domin hukunta
to ana tambaya ne ake misali wani ya kusanci iyalinsa kafin wankan da nama kuma sai jinin al'ada ya zo fatawar mafi yawan malamai har zuwa sahabbai sha wanka ɗaya ya riga ya wadatar ma'ana idan wajibi biyu ya haɗu to babban ɗayan biyu ne ko dai babban wajibi da karamin wajibi ko manyan wajibabu guda biyu idan babba da karami ne to karami ya narke karkashin babba me ake nufi da wannan in za ka yi sallah alwala wajiba ce to shi ma wankan janaba wajibi ne to kaga yanzu lokacin da mutum janaba ta same shi in ya zo yi wankan janaba daga nan ma sai ka wuce masallaci ba sai ka yi alwala ba domin shi wannan wankan shine babban da alwala ta narke karkashin sa to sannan idan abubuwa suka haɗu guda biyu duk wajibai suka ce to ɗayan zai kwafe makwafin ɗaya musamman kamar abin da ya shafi wankan da na ba ba wai kowanne yake zama haka ba yanzu misali ba zai yiwu a ce ramuwar azumin ramadan kuma akwai kafara a kanka kace to bari kai azumi ɗaya a wuni ɗaya da niyyar ramuwar ramadan da niyyar ramu a'a wannan ba zai yiwu ba saboda haka suka ce a nan ita wannan matar sai ta bari sai jinin al'ada ya dauke mata sai ta wanka guda daya shikenan da niyan wankan waccan janaba da kuma jinin al'ada shikenan to amma akwai asar daga ibnu abbas shi yana ganin kowanne daban ne malam albani ya kawo shi ma a cikin tamamul minna da ya taliyi akan fiqh sunna akwai wannan kai ce sai da sabiq ya kawo shi albani ya taliyi akai cewa irin wannan halin a lokacin da janaba ta same ta ba ta yi wanka ba kuma sai ga jinin al'ada to ta je ta yi wankan janabarta wankan janabarta ya yi duk da akwai jinin al'ada a lokacin to kuma idan al'ada ta ɗauke daga nan kuma ainihin sai ta yi wankan ɗaukewar al'ada to amma kamar yadda ce fatawan mafi yawan malamai cewa wanka guda ɗaya ya isa wannan shine mazhabin malikiya ma gabaki ɗaya
malam tambayar da shi shine lokacin da yake tarawa da ita al'ada ta zo mun a'a shikenan to ai wannan wani abu ne na dauka wai ko magana wanka ake a'a wannan kuma shikenan ai sai an nisanci juna sai wannan tambaya magana da aka yi na magana idan mutum ya ke da goba wani tarar idan shi jami'in da ya kama shi ya mata abuwa ko ya ba shi hanci ya kare shi to ya abu ne a'a in yi ce ya yafe masa ya wuce wannan wani abu ne daban amma ya bada cin hanci kuma wannan bai halatta wato kun san mu galibi ba ma gane adalci ba ma gane afuwa kawai da an tausaya ma in muka adalci yanzu misali mutum ya yi laifi sai jami'in tsaro ya kama shi yanzu kamar yadda ce mutum ya zo ya tsallaka dan da ba a bashi ba sai dan karo ta ya rike shi yayi magiyar duniya duk hadisin da ya sani na ban hakuri ya karanta masa ya ce eh a sai mun je ofis to idan aka je aka yi mai tara bayan to zai ce kai na ga mutum mara adalci kuma wannan shine adalci ai adalci shine in kai abu a dora abu mahallinsa da dai cewa kai naga mutum mara afuwa yawwa to wannan afuwa daban adalci daban bai maka afuwa ba da bai sake ka ba amma ya kai ka kabiya tara shine adalci ina fata mun gane Allah ya nada fara assalamu alaikum wa rahmatullahi na'am wai yanzu mutum shi ke rawar ki samun mutum eh sau iya wanka Eh.
da wala ba su ba sai ya alwala ai in kai wanka gaba ki da hada shi kenan shi yasa Allah da ya magana sallah sai ce in kuntum junuban fatahharu in kun samu janaba kawai shikenan sai ku yi wanka shikenan eh sarai da gaske